أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa masu saurinmu na kusa da na nesa ina muku sallama irin ta addinin musulunci da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na littafin risala na abu muhammad abdullahi bin abi zaidin alkairawani wato wannan littafi sananne na risala wanda kuma a yau shine halkan mu ta biyu wanda za mu tashi a farkon babi a cikin wannan littafi a shine babin shi na farko wanda mala yake cewa babun yake cewa babu matan diku bihil alsinatu babi kenan na abun da halussa take yin hurci da shi wata ataqidul afidatu zukata su kudurce shi min wajibi umurin diyanati daga wajibin al'amuran addini ma'ana shi ne zai yi magana a kan da shafi tauhidi ne wato shi ne abinda shi ne ma'anar matan da kobe da alisinatu din abinda halashe take yin hurci da shiya wato shi ne kaya kama faɗin kalmar la ilaha illallah ko ai kaga ita wannan kalma ta shahada mutum ya faɗe ta ga baki to kaga in ya faɗi da baki kaga halashe ya faɗe ta kenan kuma kaga duk wanda zai musulunta ya shiga musulunci ka'ida ne sai ya faɗe ta a in zai shiga musulunci faɗi la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shine ma'anar matan da gobe da isnatu din sannan bayan wannan kuma wata ataqidul afidatu zukata kuma su kudirce wato shine zuciya ta kudirce wannan din wato shine a ya zama bayan mutun ya faɗi ta wannan la ilaha illallah din to ya zama har cikin zuciya ta kuma ya yarda da ita ya yarda da lalle ba wanda ya cancanta da abauta masi Allah madaukakin shi kadai bayan ya faɗi ga baki kuma zuciya ta ma ta kudirce masa haka da sauran dukkanin al'amura da ake kudircewa na imani mutum ya tabbatar da ya kudice su baki daya to shine karfin wata ta kira afidatu min wajibi umuri diyanati daga wajibai na al'amura na addini wanda nan kaga yanzu an bata muna a waɗannan ne abuwa waɗanda su ne babin ya kunsa wanda su ne wanda za a ainihin karanta wanda zai faɗa mana abubuwa cikin na aƙida ɗin nan za su kai guda ɗari a cikin wannan babi ɗin da zai mana saboda haka kuma dukansu gaba ɗaya za su iya koma aka sa su kashi uku daidai wato shine su ya zama daga cikinsu akwai kashi wanda yake kashi na farko wanda yake ya wajaba ga Allah madaukakin sarki mana shine abubuwan sifofi wanda sun ka wajaba ga Allah madaukakin sarki waɗanda za mu karanta su in mun karanta kuma duk za mu yi ishara zuwa gare su insha Allah sannan sai kashi na biyu kuma shine abubuwa waɗanda watan suka koru ga Allah madaukakin sarki sannan sai kashi na uku shine abubuwan da suke jaizai wato shine jaizi abin da yake halal kenan ga Allah madaukakin sarki to waɗannan ne duka baki daya zai mana magana na waɗannan al'amuran din a cikin wannan a cikin wannan babi din da zamu kanta yanzu insha Allah to muna fatan Allah mana jago to wannan shine abin da ainihi malam zai wanda malam zai karanta mana cikin wannan ainihi babi din shine yake cewa babu matan diqu bihil alsinatu babi kenan na abubuwan da halusa za ta yi hurci da shi wata ata ƙirhul afidatu zukata su ƙudurce shi min wajibi umurin diyanati na daga wajibai wajibi na al'amuran addini kaga nan mutum ya faɗi ga harshe kuma zukatan shi zuciya ta kuma ta ƙudurci zai haɗa mana macan gaba da cikon na uku shine kuma gabai su aikata wato bayan ka faɗi la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to kuma ka ƙudurci a cikin zuciya to kuma gaban ka su yi aiki shine kamar yin sallah kenan da sauran ayyuka na ibada wanda gaba yake yi to shine sai malai ya ci gaba da cewa ce min zalika yana daga cikin waɗannan abin da suke wajibi din nan al-imanu bil qalbi imani da zuciya wan nudqu da yin huruci kuma bil lisani da halshi shine mutum yayi imani da cikin zuciya ta da kuma harshen cewa Allah ilaha illallah cewa annallaha kai afwan shine mutum yayi kudurci da cewa annallaha lalle Allah madaukakin sarki ilahun wahidun ubangiji ne wanda yake makadaici shi kadai la ilaha gairuhu ba a bauta ma wani shi ma'ana ba wanda ya cancanta da bauta ba shi ba subhanahu wataala shi kadai to wannan shine yanzu zai fara muna ya shiga dan gashi yanzu zai fara muna magana akan su watan abinda suke watan korarru ga Allah madauki sarki da su ne zai fara mana wanda suke korarru kamar nan ne cewa ma'ana a kore ma Allah wani abokin tarayya ko cikin bauta kaga abin korewa kenan wasu kuma suna dauka ta cewa wannan yanan annallaha ilahun wahidun nan yana daga cikin sifofi wanda yake wajibai ko yana daga cikin na wajibi ne shi wannan ba na korewa din bane amma dai abin da yasa aka sanya shi a cikin korewa din saboda kasancewa ana kore ma Allah madaukakin sarki wani ne cikin bauta cewa ba wani wanda ya cancanta da bauta in ba shi shi kadai kaga an kore duk wani kenan wanda ba Allah subhanahu wataala ba wato shine na abin da ya kanufi min zalika yana daga cikin wannan abin da wajibi din al-imanu imani bil qalbi ga zuciya wannan duk da yin huruci bil lisani da halshi shine mutun yayi wannan ne cewa annallaha cewa lalle Allah ilahun wahidun ubangiji ne makadaici la ilaha gairuhu ba abota mu wani shi yanzu za duk zamu fara ne mu ci gaba cikin abubuwan da suke kore rudin ga Allah madaukakin sarki waɗanda ba a jingina su zuwa ga Allah madaukakin sarki kenan sannan sai ya ce ba wannan kuma wala shabiha lahu babu tamka gari shi Allah ma'ana ba wani wanda ya kama da Allah subhanahu wataala a da za a kamanta shi da shi ya sannan wala nazi wala nazira lahu ba kini gare shi ma'ana kini shine ba wari gare shi kuka ce tsara wai ma'ana shine wani wanda za a cewa ga su an ka ce nazir abinda ake nufi da nazir nazir din nan ne kamar misali kamar wanda kuke shekaru ɗaya misali an fahimta ko wanda kuke da sifa ɗaya ko wanda kuke da kala aiki ɗaya misali duk abin da ya ka iyawa kai ma kana iya yin shi misali an fahimta to shi Allah baya da wannan cikin halitta ta baki ɗaya babu wani wanda ka iya yin irin aiki na Allah babu wani wanda yake da sifa irin ta sifa ta Allah babu wani wanda yake da wani abu wanda zai ci gashi don shi Allah dai saka misali shay'un ne saboda ko kirkira zaka ta gani ana yi na zamanance kaga ai ba a yin kira irin ta Allah shi Allah halitta ta in zai yi kaga zai yi ta da kashi da jiyoji da jini da ruwan jiki da sauran dukkanin al'amura daban-daban cikin halitta ko kuma ya sanya ma wannan halitta hankali ta tafi da kanta ta yi tasarrufi da sauran duk al'amura daban-daban da kanta sabanin kaga kira kuma ta haihu da kanta sabanin kirkira da ake yi na zamani na bature ko kaga ai shi ba zai iya kira irin wannan halitta ta Allah madaukakin sarki ba sannan balle ma har ya kira mai haihuwa gaba ɗaya kaga inda bature na iya kira mota mai haihuwa kaga da mutane sun hutar da kansu shikenan kaga da an hada kuɗi a gida ɗaya in ba su da kuɗin sayan mota kowa sai tashi kaga sai su hada kuɗi sai kaga su sai mota ɗaya sai ta sai masu haihuwa ko kowa ya samu to amma ina wannan sai Allah subhanahu wataala shi yake wannan halitta to shine wala nazira lahu babu watan wari gare shi ma'ana wanda ka yin duk wani abu na Allah yake to ba mai yin abun da Allah yake shine wala nazira lahu ba sai ka ce ba kini gare shi malaman mu dada suna fassara da tijai da cewa kini yawa amma in za ka yi da wasu kana cewa wala nazira lahu ba wari gare shi ko kuma ka ce ba tsara gare shi Allah subhanahu wataala sannan wala walada lahu ba da gare shi Allah subhanahu wataala ba ya da da wala walida lahu ba mahaifi gare shi ma'ana Allah madaukakin sarki ba ya da mahaifi ba ya ba mahaifi shine lam yalid wa lam yulad kenan sannan wala sahibata lahu ba mata gare shi Allah madaukakin sarki kamar da ya faɗa alƙur'ani ko wanda mutakal lahu sahibatun ku sannan wala sharika lahu ba abokin tarayya gare shi a ce ga wani wanda yake shine abokin tarayyar Allah madaukakin sarki wanda suke gudanar da al'amura tare da Allah to Allah shi kadai yake gudanar da komai nashi shi yasa kaga inda za a ce ai shi da Allah su biyu suke ai da an ta samun sabani wajen al'amura daban-daban ko tunda ka gani da matsalar za a rika samu yanzu misali ko da halitta Allah zai yi kamar zai halicci a da a cikin mahaifiyar shi a cikin cikin mahaifiyar shi kaga inda Allah biyu ka aikin su ne suke wannan halitta din ai kaga da an samu sabani wani lokaci wannan ya ce namiji yake so halitta wannan ya ce mace yake so halitta ko amma da yake Allah subhanahu wataala shi kadai yake so yi sai halitta abin da yake so duk al'amuran shi baki daya ko kuma ya ce wannan baki za a yi shi wannan fari inda Allah biyu ta amma Allah subhanahu wataala shi kadai ne wahdahu la sharika lahu to saboda haka shi yasa sai ya zama ba wani wanda yake da watan tarayya da Allah madaukakin sarki a cikin mulkin shi sannan laysa li awwaliyatihi ibtida'un sai ka ce laysa ibtida'un ba farko li'awwaliyatihi ga farkon shi shi Allah farkon shi baya da farko sannan wala inqida'un ba yankewa li'akhiriyatihi ga karshen shi wai ma'ana karshen shi baya da karshe shi Allah subhanahu wataala farko ne baya da farko kuma karshen shi baya da karshe duka yin muka kula da kyau zamu ga duk waɗannan sifofin da muke ta karantawa duk irin su ne muka karanto tun daga farkon karatun mu na littafin qawaidi da muka faro gare shi duka waɗannan su ne muka karanto a ma'anoninsu a can ɗin waɗancan sifofin su ma da ya kawo na Allah subhanahu wata'ala ɗin saboda haka Allah baya da farko kuma baya da ƙarshe duk mun yi su ko shi ne can ka gani a a duk mun karanta su a can baya a sannan bayan wannan kuma kaga wannan yana gwada mana babban abin da zai ƙara gano cewa shi Allah madaukakin sarki hankali baya gano Allah subhanahu wataala ba da hankali ake gane Allah madaukakin sarki ba a'a kawai imani zakai ka yadda da Allah subhanahu wataala saboda in ba don haka nan yanzu misali kamar irin waɗannan ka ce farko wanda baya da farko kai hankalinka bai san farkon da bai da farko ba a ce ma ƙarshen da baya da ƙarshe kai hankalinka bai san ƙarshen da bai da ƙarshe ba kuma saboda me saboda haka shi yasa shi ubangiji ba a gane shi da hankali kawai kai imani da Allah subhanahu wataala a saman mene shi ya kuma shi ya halicci halitta kuma shi cutar ta bauta kuma ka bauta mashi din shi kenan sai ka zanna lahiya to shine sannan ya ci gaba da cewa la yablughu kun hasifatihi alwasifuna sai ka ce alwasifuna masu sifantawa la yablughu ba su iya kaiwa matukar kun hasifatihi ga hakikanin sifar shi Allah madaukakin sarki so iya sifanta Allah madaukakin sarki komi kwarewar mutum wajen sifanta sifofi to ba zai iya sifanta Allah subhanahu wataala ba sannan wala yuhilu bi amrihi almutafakkiruna sai ka ce almutafakkiruna masu yin tunani wala yuhilu ba su iya kiwayewa bi amrihi da lamarin Allah subhanahu wataala ka yi tunani ka gano shi Allah maɗauki ko ka gano dukkan al'amuran Allah baki ɗaya a ko alama sai dai ka ga abin da ka gani kawai ka yi aiki da abin da ka gani a zahiri wanda Allah ya bayyana maka amma lamarin Allah subhanahu wata'ala don tunaninka da hankalinka da nazari naka ka ce ka gano shi wa kaina ba za ka iya ba sai ya ce ya tabiru mutafakkiruna bi ayatihi don haka al mutafakkiruna masu tunane ya tabiru suna lura ne bi ayatihi da ayoyin shi Allah madaukakin sarki ma'ana shine wasu masu lura da hankali to ba cewa suka su yi lura su gano Allah madaukakin sarki ba a'a abinda suke tunani sai dai su yi a cikin ayoyin Allah su kalli sama su gano cewa saman nan inda ba wanda ya ta da ba za a ganta ba su kalli ƙasa su ga cewa ƙasan nan inda ba wanda ya ta da ba za a ganta ba su kalli itatuwa da Allah ya halitta bishiyoyi kenan su gano cewa inda ba Allah da Yesu ba za a gansu ba su kalli duwatsuna mutum kai ne ma ya kalli kan shi shi kai ne ya gano inda ba wanda ya yi shi to da ba zai ga kan shi din ba to shi ne ma'anar suna lura da ayoyi ma'ana shine sai ya zama duk abin da ka gani yana gwada ma Allah ne yana gwada maka cewa akwai Allah da ya shi inda ba Allah da ya shi da ba ka ganin shi ne shine ma'anar wancan banganon na ko an malami da yake magana cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun komi akwai aya cikin shi wadda take nuna cewa Allah madaukin sarki makadaici ne guda wai ma'ana shine da kaga abin zaka san cewa shi Allah ya harce wannan abin to saboda haka shi ya cancanta ko abota ma to shine ma'anar masu tunani suna lura ne da ayoyin Allah sannan wala ya tafakkaru na su masu tunane ba su yin tunane fi ma iyati zatihi a cikin haƙiƙanin zatin Allah subhanahu wataala su ce za su yi tunane a cikin zatin Allah to ba a yi haka shi yasa hadisi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi ku yi tunane a cikin mahalicci shi a cikin halitta ma'ana halittar Allah ita kamar ku yi tunane a cikin ta ba cikin shi Allah mahalicci din ba shi yasa ake cewa haka idan shi dan idan ka ji kana tunani Allah shi ya halicci sammai ya halicci kasai da sauran duk halitta baki daya to can da ka ji zuciyarka ta faɗi rasa maka to kuma shi Allah waye shi kuka zato maza maza ka fa wannan tunani din shi dan ne ya zo maka saboda ka sai ka uzu billahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don haka ba a tunani cikin lamarin Allah a ce kai zatin Allah zaka yi tunani ai Allah ga yanda yake ga yanda yake subhanahu wataala tsarki ya tabbata gare shi ba a yin haka nan watan yin tunanin zatin Allah sai dai kai tunani a cikin ayoyin Allah shi yasa ke cewa inna fi khalqi samawati wal ardi waqti la fil layli wan nahari la ayatin li ulil albabi yawa allazina yadhkuruna al-haqiqa maqulan wa ala junubihim zuwa kashi to ka gani a wato lura aka cikin ayoyin Allah halittar samai kasai rana wata tauraru da sauran duk halitta baki da haka kanka da kanka ma ka kalli halitta ka gano cewa Allah madaukin sarki shi halicce ka ne kuma shi ya cancanta ya wajaba ka kwata ma to shine wanda yake magana nan kenan sannan sai kuma ya ci gaba da cewa wala yuhiduna bi shay'in su masu tunani ko halitta baki daya wala yuhiduna ba su iya kewayewa bi shay'in da wani abu min ilmihi daga cikin san ilimin Allah illa bi ma sha asira abin da ya so saboda haka shi Allah madaukakin sarki duk tarin abin da ka sani na ilmu ma to ba za ka taba iya sanin wani abu ba face sai dan wani abu ne dan kadan daga cikin ilimin Allah wanda kuma Allah ya so ne ya sanar da kai shi dan kadan ne shine bi shay'in wala bi bi shay'in basu yakiwa da komai min ilimi daga cikin ilimin Allah illa ma sha sai abinda shi Allah ya so ne dan abinda ka sani kawai ne Allah ne zai sanar da kai shine sai saka je na fada ku wa ma utitu min al-ilmi illa qalila saboda haka mutum ba zai iya sanin wani abu cikin ilimin Allah ba ko wani ilimi daga cikin ilimi na Allah subhanahu wataala ba sai in Allah ya sanar da mutum sannan zai iya shine wala yuhidu ba su iya kewayewa bi shay'in da wani abu min ilmihi daga cikin ilimin shi illa bima sha asiri da abinda shi Allah subhanahu wataala din ya so sannan wasi'a kursiyuhu samawati kursiyin shi ma'ana kujerar mulkin Allah ta yalwanci sammai wal arda da kuma kasai ma'ana kursiyu wato shine kujera ce wadda ba wai don bukata Allah ya halice ta ba a'a Allah baya da bukatar makani kamar yadda zamu yi bayani nan gaba in mun kai nan gaba saboda haka bai da bukatar wurin zama ba wai kujera ce wadda Allah ya halitta ta zama don ya zauna ba a'a wannan nuna isa ne na mulkin shi subhanahu wataala kuma wannan kursiyu din nan ake cewa kamar yadda zo hadisi da za a dauko sammai guda bakwai baki ɗaya da duk abin da a cikin su a jefa bisa ga wannan kursiyu din to kamar yadda ka san ka dauko kwandala ne an gane ko dirhami ko dai wani abu ne kamar irin mun kuɗi manan na daramin ka amfani da su na ƙarfi haka na kwandala irin haka to kamar ka ɗauko ɗaya daga cikin su ne ka jefa a cikin wani irin daji babba ai kaga ba su ita da komai ciki ko to haka ne inda za a ga mai sammai gaba ɗaya da duk abin da cikin su a jefa saman alkursiyu din nan ne to da duk abin da da haka zai zama kamar yadda ka san ka jefa wannan kwandala a cikin daji babba to shine ma'anar wasu a kursiyu samawati kursiyun Allah ya yalwanci sammai ma'ana ya fi su ya yalwanci ya fi su faɗi da girma don me don isa nuna isa na mulki Allah subhanahu wataala shine war arda kuma kasai in za a game da kasan baki ɗaya duka shi kursiyu nan duk ya fi su girma baki ɗaya sannan wala ya uru hifzuhuma hifzuhuma kiyaye su sammai da kasai din nan ne hadda ma duk abin da a cikin su din wala ya uduhu baya yi mishi nauyi shi Allah madaukakin sarki wai a ce kiyaye su amma Allah nauyi to wannan baya shine wala ya uduhu hifzuhuma kiyaye su baya mishi nauyi wa huwa shi Allah al-aliyyu shine wanda yake madaukaki al'azimu wanda yake kuma mai girma subhanahu wata'ala saboda haka Allah maɗaukin sarki wato shi ne wanda yake masani maɗaukaki wanda kawai yake kuma mai girma to anan in muka duba yanzu ya karanto mana sifofi ɗin waɗanda suke aka korewa zuwa ga Allah maɗaukin sarki waɗanda ba a jingina su zuwa gare shi ɗin to yanzu kuma zai karanta mana su kuma sifofi waɗanda suke wajibai ga Allah maɗaukin sarki shine zai fara mana su yanzu a tun daga al'alimu din ga ala kabiru can kamar yadda dai kasan kusan dai duk exactly wannan karatun shi ne wanda muka yi a can cikin littafin qawaidi din sai dai dan karin bayani ko wasu da bai kawo ba amma dai duka zaka ga duk ma'anonin karatun baki ɗaya na komawa ne zuwa ga wadancan din kaga duka aqida ɗaya ce ta asha'ira wato shine wanda yake aqida ta kwarai wanda ba ta sifanta Allah da sifofin da ba su dace da shi ba ba su dunkula Allah su keɓance shi da makani wuri duka shine na tsarkake Allah subhanahu wataala daga barin dukkan abin da bai dace da matsayin shi ba to shine yanzu zai fara mana shi kuma nan yanzu bakin nan ne ya sifofin waɗanda suke na korewa din sun ka kare to shine yanzu kuma zai ma'ana kenan abubuwa waɗanda aka korewa zuwa ga waɗanda ba a jingina su zuwa ga Allah madaukakin sarki to sannan yanzu kuma zai mana magana akan sifofi waɗanda abu wajibai sai ya ce al'alimu shi Allah din nan shine wanda yake masani da dukkan komai shine al'alim masani al-khabiru masani da dukkan komai wanda ya san komai kuma zai ba komai labarin duk abin da ya aikata ko na alkhairi ko na sharri baki daya to duka shine wato wanda ya san abin da yake boye da bayyane zai komi da ko shine alkhabiru din to shine ma'ana alkhabiru shi masanin dukan komai kuma zai ba komi labarin abin da ya aikata sannan almudabbiru ubangiji shine mai jijjuya al'amura ma'ana shine mai gyara al'amura wanda duk abin da kage yana gudana to Allah madaukakin sarki shine yake kawo su da zamani da duk wasu al'amura baki daya Allah ne yake jiwa al'amura baki daya sannan alƙadiru shi Allah mai iko ne bisa ga dukkan komai babu wani abu wanda yake gagara Allah subhanahu wataala as-sami'u kuma shi Allah mai ji ne shi amma ba da kunne irin na bayi na halitta ba al-basir kuma mai gani ne ba da ala ta idanu irin ta halitta ba haka as-sami'u shi mai ji ne shi al-basir kuma mai gani sannan al-aliyu shi Allah madaukaki ne shi ya al-kabir kuma Allah mai girma ne shi ya subhanahu wataala ah sannan sai ya ce wa annahu shi Allah madaukakin sarki fauka arshil majidi ya daidaita a saman arshin shi mai girma sai ya ce bi zati da zatin shi zamu yi magana nan insha Allah shine wa annahu shi Allah madaukakin sarki fauka arshi ya daidaita akan arshin shi almajidi wal arshin wanda yake mai girma bi zatihi sai ya ce bi zatihi kuma da zatin shi sai ya ce sannan wa huwa shi Allah fi kulli makanin a cikin kowane wuri bi ilmihi yana nan da sanin shi sannan za mu yi bayani dai dangane da abin da ya shafi shi wannan faukar shi da majidi bi zati amma bari mu kai wata gaba can gaba sai ya ce khalaqal insana shi Allah shi ya halicce mutum kuma waya alama ya san ma tuwa su bihi nafsuhu abin da rai ne take yin wasawasi da shi ya ma'ana tunani wanda rayuwa take yi to Allah ya san da shi ya wa huwa shi Allah madaukakin sarki aqrabu shine mafi kusanci ilaihi zuwa ga shi bawa min hablil waridi bisa ga jijiyar wayan shi watan Allah ya fi kusa gare ka bisa ga jijiyar wayanka sannan wa ma tasqudu min waraqatin wani ganye baya faduwa illa ya alamu hafa ce sai ya san shi Allah subhanahu wataala wala habbatin ko kuma kwaya fi zulumatil ardi a cikin duhun kasa ita ma ba ta faduwa wala radzabin ko kuma danye wala yabisin ko busasshe illa fi kitabin mubinin face sai yana cikin littafi wanda yake mabayyani sannan alal arshi stawa ya daidaita akan al'arshi wa alal mulki ihtawa kuma ya kewaye bisa ga dukkan bisa ga mulki sannan walahul asmaul husna sunaye kyawawa sun tabbata gare shi was sifatul ula da sifofi madaukaka lam yazal ubangiji bai gushi ba bi jami'i sifatihi da dukkan sifofin shi baki daya wa asma'ihi da sunayen da sunayen shi a nan sai mu koma mai karin bayani da nisfa hadin cewa nan al-Imam Ibn Abi Zaid da ya faɗa wa annahu fawqa arshil majidi bi zatihi cewa ubangiji madaukakin sarki ya daidaita akan arshin shi bi zatihi da zatin shi to anan akwai magangana akwai maganganu sosai da gaske wanda amma za mu yi kokarin takaita bayanin wannan ba sai mun tsawaita dogon bayani sosai sosai ba don karkaratu yi mana tsawo sosai a da yace ubangiji ya daidaita bisa ga arshi kuma yace bi zatihi da zatin shi to anan kalmar ga ta bi zatihi din nan an yi magana na farko da ya cewa bai za ta hidin nan a wasu malamai sun tafi akan cewa dasti ne an kai mashi ibn abi zaidin ba shi ya faɗi wannan ba wannan ƙari ne an kai mashi a cikin wani littafi na shi risala ba shi ya faɗi wannan kalma ba wanda kuma kamar yadda aka sani shi yin dasti ga mutane malami ya rubuta littafi a mai dasti cikin shi ba wai abu ne wanda yake bako ba an sani malamai sun san da haka din kuma yana nan birjit da yawan gaske wanda dastin nan kuma bangarori don kala-kala ne akwai dasi na farko wanda za a yi wa mutum a rubuta littafi su kutum gaba daya wanda malami ba shi yayi shi ba sai kawai a jingina shi gare shi a rubuta suna ne a cewa ne kuma alhali ba shi yayi ba ana wannan sannan akwai dasi kuma wanda za a ƙara wa mutum wata kalma cikin littafi ne wanda bai rubuta ta bai faɗi ta ba ko kuma a rage mashi wata kalma wanda ya faɗi amma sai a rage ta don ɗaya an ka rage za ta bada ma'ana mara kyau wurin to wannan duk nau'i ne na dasi sannan kuma akwai dasi wanda aka yi ta hanyar takadimi ko ta akhiri haka kamar misali wannan kalma can gaba take amma sai a dauki ke ta adawa da ita baya a dauki wannan ta baya a mai da can gaba ta inda an kai haka nan ma'ana za ta baci ta zama ta bada ma'ana mara kyau to shi ma duk wani nau'i ne na dasi duka ana yi ne a wajen malamai duk ana musu shiya to wannan kuma yana nan da yawa kwarai da gaske wanda an shayi sosai da gaske don haka shi yasa ka gama ko maulana shaq ibrahim iyas radiyallahu anhu ya yi bayanin irin wannan dasin da aka yi a cikin littafin jawahirul ma'ani shi ma wanda ya faɗa cikin littafin shi na albayan wa tabyini an tijaniyati wa tijaniyina dinnan littafin nashi mashhuri ya yi wannan bayanin a ciki wanda ya ce yana da ainihin nuska ta shi littafin na jawahirul ma'ani din da kwafi ainihin rubutun hannun shi shehu aliyu harazumi almajiri na shehu tijani din wanda ya rubuta littafin na jawahirul ma'ani shehu ya ce yana da wannan littafin kwafin nashi ainihi kuma sai ya ce don haka littattafai jawahirul ma'ani wanda annan ake yawo yanzu ga hannun mutane ga yanan ko ina wanda an kaɗa ba'a ɗin nan sai ya ce kwata-kwata ya ce akwai abubuwa da yawa waɗanda kwata-kwata ba su a can cikin littafin na jawahar mani na asuli ɗin wanda shi shi aliyu harazum ya rubuta ɗin wanda a hannun shi shi wadda radiyallahu anhu ya ce kuma ya tabbatar da haka ne saboda ya yi karatu na littafin na jawahar ma'ani adadi mai yawa kuma tare da jama'a masu yawa daga cikin ɗalibai da ma manyan malamai duka baki ɗaya duk ya yi irin waɗannan ne saboda haka kuma yana yi ma yana faɗakar da su a lokacin in suna karatu duk inda wannan ƙarin yake sai ya faɗa duk inda wani ƙari yake sai ya faɗi wanda ba shi ka yace akwai makasadi su kutum ma ciki al-maqasadul ahmadi wanda yace kwata kwata ba cikin littafin na jawahirul ma'ani wanda shi ainihin asulin shi wa aliyu harazmi ya rubuta din amma gashi nan da an kada ba a duka shi an samu ƙari na waɗansu abubuwan da ba su ciki to duka da sun shi ya wannan bayanin da gaske kwarai da gaske wanda har ya tabbatar da cewa kuma shi yana shirye duk wanda yake so ya ara mashi ya duba wannan kwafin da aka gare shi din don ya gano cewa lalle akwai ƙari cikin jawahar ma'ani na wasu abubuwan da ba shi wuce ba watan ainihin shi mawallafin nashi bai rubuta su ba duk yayi wannan bayan yace zai alama nashi kofin don ya diba ya gani din to saboda haka wannan abu ne wanda yake tabbatacce an sani wannan shi yasa kaga babban abin da yake wanki shi wata jani radiyallahu anhu daga duk irin waɗannan dasin da ake yi wato shine irin maganar tashi mashhuriya da ya faɗa ko ta kalama nan tashi da ya gwadi wanda Allah ya tsinka da shi abin da zai faru na ƙarya da za ta yi mai ana jinginawa gare shi ya faɗa cewa idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fama wafaqa fakhuzuhu wama khalafa fatruku yace da kun ji an ci naci to ku auna da shari'a idan abin ya yi daidai da shari'a ni na faɗa in kuma ba ainihin daidai da shi abu to kuma shi in bai daidai da shari'a ba ni na faɗa ba kaga in ya ce za su mutum an ni in kun gaji an faɗa maku magana daga gare ni an kawo maku an ce an jiwo daga gare ni na faɗa ɗin to wannan dai wani karatu ne na mai yawa wanda shi in muka ce zamu yi wannan wani mazu'i ne mai zaman kai ne in zamu yi magana akan ƙaryace ƙaryace waɗanda aka yi na shehu tijjani wanda aka ma shehu tijjani radiyallahu anhu aka mai dasi kamar irin shi littafin na jawahar ma'an da kuma wasu littafai na ɗariƙa ɗin duka a sunan da yawa ba za mu shagalta da ambaton su ba saboda kamar da na faɗa amma dai abin da ka so mu kawo mahallu shahid cewa don an ci an yi mashi mai wannan littafi na risala wannan dasi din ba abin mamaki bane saboda ana yawa malamai ko can dasi a cikin haka din to shi yasa ni fara bada wannan misali da dasin da aka yi cikin littafin na Jawahirul Ma'ani ko bayan shi littafin na Jawahirul Ma'ani akwai malamai da yawa waɗanda aka yi madasi a cikin littafan su ma domin akwai akwai watan ainihin watan akwai shehu Muhyiddin Ibn Arabi din nan Muhyiddin Ibn Arabi kowa ya san shi shi ma an yi mai dasi kamar da al'imamu sha'arani ya faɗa a cikin laɗa'ifin minan nashi wanda ya faɗa akan cewa watan an yi mashi muhiddin ibn al-arabi al-hatimi dasti na abubuwa da yawa waɗanda suke saba waɗanda a zahirinsu sai a ga sun saba ma shari'a ya ce a littafin nashi na al-futuhatul makiyya din nan an mai dasti ya ce da yawa ƙwarai da gaske a cikinsu haka ya faɗa kaga wannan duk abu ne wanda yake ba bako ba ana yi ne irin su al-imamu al-ghazali ko a littafi na shi ma na ya ulumuddin shi ma duka akwai dasosan da aka malamai suka magana wannan dai magana ta dasi tana nan dai da yawa wanda duka malamai su san da ana yi ma bayan Allah irin wannan dasin abinda ba su faɗa ba sai kawai a ce sun faɗa shi yasa kaga ba wai ma wata waɗancan ba akwai wani malami wanda wannan ne Nasiruddin Albani yamma dasi shi ma wannan dai Nasiruddin Albani da aka sani wancan na Albaniya din nan to shi ma akwai wani malami da ake ce ma Abdul Fattah Abu Gudda to albaniya ma wani abdul fattah din dasi abdul fattah abu gudda albaniya mashi dasi wanda ya faɗa shi kuma shi abdul fattah din shi yayi bayanin da kai ne a cikin wani littafi nashi da ya rubuta mai suna kalimatun fi kashfi abadila wabtira'atin wa hiya raddun ala abadil nasir nasir al-albani wa sahibihi sabiqan zuhairu shawish wa mu'azirihima sunan littafin nashi kenan an gane ku kalimatun fi kasfi a baɗila wa tira'ati a cikin shi a cikin wannan littafi a cikin shi wannan Abdul Fattah ɗaya wannan bayani din ya ambata a cikin cewa Albani ya rubuta littafi sukutum sai dauko littafin Abu Gudda din ya rubuta gare shi cewa shi ya wallafa littafin ya jingina shi zuwa gare shi alhali shi kwata kwata bai ma san an haka ba shi ko wannan Zuhairu Shawish shi kuma shi ya zo ya daba a littafin shi ya daba a shi shi ya buga littafin to shine shi Abu Gudda cikin wancan littafin nashi din Abu da Fata Abu Gudda din sai yayin wannan bayani din yace zo hakan Albaniya mai irin wannan dasin kaga kenan wannan dasi ana ana ana ainihin watan samun watan dasi da yawa din to don haka kaga kenan ashe wannan bayan abu ne wanda yake ba kuma don an ce shi Ibn Abi Zaid al-Qayrawa ne watan dasi ne an kai mashi wannan bizati din nan ne wannan tana iya dauka na ɗaya kenan to na biyu in ma mutum ya ce duk bai da ba a'a shi lalle lalle shi ibn abi zaid al-qirawani shi ya faɗi wannan magana bi zati hidin nan to mu dauka a ce shi ya faɗi ta din to ko da shi ya faɗe ta to abinda an matsala shine wannan magana ta ci karo da watan aqida mai kyau saboda kalmar nan a ce alarashi wa annahu baqashi majid bi zati din a ce Allah na bisa shi kuma bi zati da zatin shi wannan kalmar ta bi zati din nan bid'a ce kwata-kwata ba ta zo a hadisi ko da ifi ba balle sahihi ko a ce gashi an ce Allah ar-Rahman ar-Rahim amma a ce bai zati hidin nan to hadisin ko da ifi ne to ba a samu wannan daga gare shi ba roito ba ko da ifi ko ba a samu hakan ba balle ayi alqur'ani babu inda an gace bai zati ko ayoyin da suka yi magana akan istiwa'i din nan kamar yadda muka san su a cikin alqur'ani to ba inda an ka faɗi kalmar bai zati duk alqur'anin baki daya haka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi baki daya ko hadisi sahihi ko da'ifi ba inda an ka faɗi kalmar bizatihi na arashi bizatihi din nan to kaga ashe kenan tunda haka ne ashe ibn abi zain al-qirawani rahimahullah yayi kuskure kenan ko da muqaddara a ci shi ya faɗi ta din kaga kuskure ne saboda ya faɗi maganar da kuma a babi na aqida wanda ba a yarda da duk wani abu wanda ba ya da asuli tushi ba a alkur'ani ko a hadisi don ana magana aqida to dole sai ka samu an samu asali abun nan a cikin alkur'ani gashi karshe yasa kun haga lokacin da muka yi karatun mu na littafin qawaidi tun daga farkon wadannan sifofi din nan na farkon littafin sai da muka bi su da ayoyin da suka goyon bayan wadannan sifofi din da muka je can kuma wajen cikin al-murshid na qidatul murshid din shi ma muka saki ƙara yin duk abin da muka faɗa shi ma sai aka kawo aya ko hadisi wanda yake goyon bayan wannan magana din saboda shi magana ta aqida ta tauhidi ba a ba a yadda a karɓi wani abu sai ya zo da nassin alkur'ani ko hadisin manzo Allah sallama sahihi kuma hadisin ma sai sahihi ba ba a ma aiki da da'ifi a bangaren babin aqida to kaga yanzu kenan kaga ashe kenan yanzu shi ibn abi zaid tunda ya faɗi magana ba ta da goyon bayan aya ko daya ba ta da goyon bayan hadisi ko daya ko da'ifi ko balle ma sahihi to kaga ashe bai kamata a ce wani zai dauko ta kuma zo ya rike ta rigima da shi ba yace Allah ya nusa da shi bi zatihi din nan ne ba saboda kashe sa kaji na taba jin wani yana faɗin son zuciya tai wai wani abu wai su yan bid'a sun yadda da mai risala a babin tsarki babin alwala sallah azumi da komi amma wai ba su yadda da shi ba a babin tauhidi ba wai saboda ya faɗa wa annabi fakar shi bi za ta hidin nan wai shi yake magana wai ai goyi ba to kai mai da'awar sunna saboda Allah yanzu an an kace kuma ka kawo mana hadisin da ya faɗi bi za ta hidin nan ne baka da shi ya fa to amma kuma menene abin da za ka kawo kuma ka ce wani abu ai wai mai risala ana da shi ya a ko ina amma a babin da ya magana na aqida ake da shi ya wannan kalma ta bai za ta yi dinnan ne ba ta inganta ba ta tabbata ba a sunna ba saboda haka shi yasa kaga ko wadancan ayoyi dinnan da suke magana kan istiwai ar-rahman al-arshi sawa da sauran dukkan ayoyi nan guda bakwai dinnan da suka zo baki daya to zaka gansu matafiyan malamai guda biyu ce a bangaren wannan wuri ba na uku din su na farko dai shine ayi tafwidi kawai Allah dai Allahu alim bi shi kenan Allah dai abin da yake nufi da su ba ko a ce istiwa'un yaliqu bihi kawai watan a watan dace istiwa'i wanda ya dace da Allah madaukakin sarki kawai ba a tsaya a yi bayani saboda haka abinda su malamai suke magana suna cewa numinu biha wa nusaddiqu biha wala kaifa wala ma'ana wala wala ma'ana saboda haka ba ba mun yarda da wannan mun yi imani mun gazgata ba ta yaya ba kuma watan ya ma'anar abin da yake din kan tsaye mutum ya yadda shi yasa suke cewa qira'atuha tafsiruha karanta ta shine fasar su kullun ka karanta ka wuce wannan shine mazhaba ta farko tafwidi kullun mazhaba ta biyu shine watan ta'wili shine ayi ta'wili da a kalli ma'anona na lalabci yanda suke bayar da ma'anar istiwa'i din da sauran irin waɗannan ayoyi ta yaya suke wannan kuma tun daga salafu da khalafu duka an samu tawilin nan wasu suna yin kuskure suna cewa abu wai khalaf ne suka yin tawili da bakin shekara 500 abin da yayi kasa kenan wai salaf kuma su kuma tafwid suka yi su ba a samu tawili gare su ba nan ba haka bane ba kuskure ne wannan an samu ta watan shi ta'awili din nan daga salafu din kwarai da gaske an samu wannan ta'awili din kwarai sosai da gaske wanda ba na son mu faɗa da bayanin kwarai da gaske amma dai akwai shi tun daga ayoyin alqur'ani irin su yau mai kushafu an saqin sayyidina abdullahi bin abbas yayi ta'awilin shi yace kushafu an shiddatin wanda in ka diba tafsirin imamu tabari zaka ga dai irin yanda ya kawo bayanin ibnu jarir tabari kenan ba tafsirin shi da ibnu kathirin zaka ga sun kawo wannan a tawilin da ibnu abbas na yau mai kushafu an saqin din nan da irin wasama abane na habi aidin shi ma ibn Abbas radiyallahu anhu ya faɗa da shi da ma Qatada da Mujahidun da Sauri duka sun faɗa suka ce watan abin da ake nufi wasu bana habi ali sai ce bi kuwatin da kai ba da hannu ba bi kuwatin yace da karfi saboda haka ma'ana ikon muke nan wannan duka da Ibn Kasirin da Ibn Jarir dabari za in ka duba tafsirin su zaka ga duk irin wannan ba da so in tsawaita amma dai an samu wannan tawili kwarai da gaske daga malaman tafsiri irin su Imam Dabari din wanda sun ruwaito daga su sahabbai din ko kuma tabi'ai haka in ka zo shi ma wajen bangaren hadisi malaman hadisi shi ma duka sun yi wannan din tunda kaga kamar irin su irin hadisin nan ko da yake magana cewa yalhaqu Allahu ila rajulin har zuwa kashi nan ko hadisin nan na Bukhari wannan yana cikin sahih Bukhari dai ina jin zai kai hadisi na 2826 cikin sahih bukhari to al-imam al-baihaqi a cikin littafin shi na al-asma' wa sifati al-asma' wa sifati abinda ya faɗa a ciki sai ya ce firabri ya ruwaita daga muhammad ibn isma'il al-bukhari cewa ma'anar dahiku shi ce ma'anar abinda an ma'anar wannan dahiku din nan a cikin hadisi ya ce ar-rahmatu rahama ake nufi da shi wannan ad-dahiku sai ya ce abinda ake nufi da shi kenan rahama ake nufi da ad-dahiku kamar da imam al-baihaqi ya kawo a cikin al-asma' wa sifati din to kaga wannan ne ashe abu ne wanda yake tabbatacce haka al-Imam an-Nawawi shi ma a cikin sharhi ne na Sahih Muslim shi ma yayin magana akan ma'anar dhahiku shi ma ce abinda ake nufi shi ya ar-ridha war rahma wa iradatul khair liman yasha'u liman yasha'u rahmatihi dinna an ibadihi duka haka ya faɗa shi ma to duka dai da sauran da tawili na malamai dai wanda suna da yawa ba ba su nake so mu shigalta da ambato ba saboda karatun yana da yawa don haka shi yasa kaga daga cikin tafwidin da ainihin shi sayyiduna watan imam maliku kai ne kaso in faɗa imam malik radiyallahu anhu ko kamar yadda abdullahi bin wahab ya faɗa yace sun kasance wurin shi sayyidina wajen imam malik bin anas radiyallahu anhu sai wani mutum ya shigo yake ce shi ya aba abdullah ya kai abu abdullah imam malik kenan yace mai arrahmanu ala arshi tawa kai fastawa wai da Allah ya faɗa arrahmanu ala arshi tawa shin ta yaya Allah ya daidaita din imam malik kawai sai ɗaya dukar da kan shi wani irin raurawa ta kama shi da tsoro ana wannan irin tambaya haka sannan imam malik ya ce mashi arrahmanu ala arshi tawa kama wasafa nafsuhu kamar yadda sifata kai da shi kenan ba magana wani ƙarin bayani wala yuqalu lahu kayfun ba a faɗin ta yaya Allah yi wa kayfun anhu marfu yace a ce kayfu din nan ne to yace abu ne wanda yake ya dauko daga Allah madaukakin ba a sai manta Allah yace wa anta rajulu su'in kai mugun mutum ne kai sahibu bid'atin kuma dan bid'a ne kai fa akhriju yace a fitan mai da shi ya ka gani shi yasa yace wannan kuma yake cewa watan al kayfa yake cewa al istiwa ma'lumun ko wal kayfa yace gairu ma'qulin wasu'alu anhu bid'atun wa gulun yace bid'a ne tambaya ta yaya Allah da yake nan to ka tsaya balle ma mutum ya sifanta ya ce waye wanda yake zaune bisa kujera haka Allah ya saka shi wal iyazu billahi wal iyazu billahi to wannan ne dukkan su abu ne wanda yake ba a tawili lalle an rashi tawa kware da gaske haka nan ne kware da gaske kuma ya faɗa wa ma kuma aina ma kuntum ko to shikenan ka basa haka nan ba tawili ba magana wani bi zati bai taso ba shi yasa ka ji Yahya ibn Yahya ibn Mu'adh ar-Razi wani ya tambaye shi aka ce mashi wai akhbirna anillahi ba mana labari dangane da Allah sai ce ilahun wahidun ubangiji ne maka dace sai an ka ce mashi to kai fa huwa yaya shi Allah yake sai ce ilahun qadirun Allah ne mai cikakken iko sai an ka ce to aina huwa ina inda Allah yake sai ce bil mirsadi ko wai inda rabbaka bil mirsadi ko sai ce bil mirsadi sai mai tambaye ce a'a ba shi muka tambaye ka ba eh ba shi nika tambaye ka ba sai ce to ma kana gairu hadha fa huwa sifatul makhluqi duk abin da ba wannan bare kaje na faɗa to sifa ce ta wani abin halitta fa amma sifatuhu ta'ala amma shi sifar Allah madaukin sarki to fa allazi akhbartu anhu abin da faɗa maka dinan shine kurum shi yasa mai littafin nan na alfawz wal jata ko ya kawo wannan magana din to saboda haka dai a takeice wato wannan maganar asifan ta Allah madaukin sarki da cewa ai kaza kaza wannan dai karatu ne mai faɗi mas'ala ce mai matukar girma wanda in magana ta za to karatun faɗi gare shi amma sai su zo su laki da irin wannan niya wai sai ka ji mai risala wai da suka yarda da shi kuma su zo mutum yana wa'azi ya rike wata wai mai risala gashi ya faɗa wa annahu fawqa arshil majid bi zatihi to wannan ba ta inganta babu ta shi yasa ka gama ai a wajen wannan bi zatihi din nan ko wanda zaka ga akwai a wani inda ya tuno hadisin nan ko wanda Imam Bukhari ya roce shi wanda yake magana wanda wanda wanda manzo sallama yake faɗa cewa idan mutum a wata yake cewa idan idan mutum zai sallah ko yake cewa inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu aw inna rabbahu bainahu wa bainal qibla fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi wanda manzo sallama yake faɗa cewa in mutum zai sallah yana gana wani da ubangiji fa kada yayi tofi na majina ko wani abu a gaba a wajen alqibla domin yana gana wani da Allah to shine sai al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a cikin littafin nan na Fathul Bari din nan mashhurin littafin nan nashi sai ya faɗa yake cewa to shi wannan hadisi wa fihi raddu ala man za'ama annahu ala al-ashi bi zatihi yace a cikin wannan hadisi akwai raddi bisa ga wanda ya riya cewa Allah yana bisa al-ashi da zatin shi haka Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗa a cikin Fathul Bari kaga Ibn Hajar ma ya raddi ga shi mai risala kenan da yake cewa bi zatihi din nan ne to saboda haka wannan ne dai abu ne wanda yake ba a samo shi ga sunna ba shi yasa kaga duk ayoyin da suke kafa hujja da suwa cewa wai ai Allah yana sama dukan su baki ɗayan su ayoyi ne waɗanda suke tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki duka watan yanda mulkin shi yake ya mallaki duk abin da a cikin ƙasa har sama ita ma haka ne saboda haka ubangiji ba a keɓance da wuri yana tare da halitta ce ta sama kuma yana tare da halitta ce ta ƙasa ba magana wani bizati yi ba sai an yi wannan ƙari ba in ka ce bizati din nan ne wani tawili ne ka yi ƙari cikin wanda bai zo a nasi ba irin ayoyin da suke karanta hujjar su ko irin a amintum man bis samai an yahsiba bikum al ardi in fa izahi tamuru da irin am amintum man bis samai an yursila alaikum hasiban dinnan duka saboda haka duk waɗannan ne baki daya da irin su ilaihi sa'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u dinnan da irin ta'arudul malaikatu war ruhu ilaihi dinnan wa iz qala lahu ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya an gane dukkan su baki daya waɗanda abin da suke kawo hujjar su ba suna nuna cewa Allah yana sama bane ba wanda in zamu yi magana kan waɗanda ayoyi da waɗannan ne din karatu ne mai fadin gaske amma iyaka abin da annan misali da zan bayarwa zaka samu akwai ayoyin da suke da kama da waɗanda ayoyin da suke in ka auna sai ka cuki nan cin karo ne sun kai da juna ko koya ban yake kaga mu alhali ba haka bane ba a'a yanda Allah yake tare da halitta ce da sama haka nan halitta ce ma ta ƙasa yana tare da ita domin yanzu misali kamar irin annabi Ibrahim ko alaihi salatu wassalam ai yana cewa inni zahibun ila rabbi sayahdini zan tafi zuwa ga ubangiji na zai shirye- ya shirye da niyya to sai ya ce ila rabbi kuma sai ya tashi ya hijira kuma zuwa ƙasar Sham to yanzu nan Allah da ya ce zan ta ila rabbi to ai kaga inda bisa al'arshi ni ubangiji yake kaga sai ya tayi sama ko to amma sai ya koma wajen ƙasar Sham kuma ya ce inni zahibun ila rabbi kuma aya alqur'ani ce a cikin suratul safati ko ka gani da irin inda Allah yake faɗa fafin ru ilallahi su da wannan ilahi da take rudi ko ilahi ya tsadu kalmar ɗaya da ni wato fi ko rafi ko ilahi din nan ko da irin bala rafa Allahu ilaihi to kaga wannan ne ga wannan inni zabin ila rabbi ga ila wasu kuma nan kasa da irin su fafin ru ilallahi ku gudu ku je zuwa ga Allah kaga fafin ru ilallahi ila an kace to abin da aka nufi yanzu kenan mu taka tsane ba hawa mu ta bisa alarishi mu isko Allah subhanahu wa ta'ala wa lillahi subhanahu subhanallah Allah madauke sarki ba a keɓance shi saboda haka duk wannan ne baya daga cikin abin da yake waye cewa ya Allah sama yake a dunkule Allah subhanahu wataala wuri daya saboda haka duka wannan ne dai ba za a ba hujja bane wanda za a kawo cewa ai ai suna tabbatar da Allah yana sama bane ba saboda haka da irin su irin su zaka ji suna kawo hujjar shi ko huwal qahiru fawqa ibadihi cewa wai Allah shi marinjayi ne saman bayan shi wai ma'ana wai saman halitta aka nufi can a'a wai su dauki wannan fawqiya din da ne ta ta makani alhali ko ba ta makani bace ta matsayi ne ka gane sannan ba ta zalfiya bace wannan ba sannan to in an ka ce misali irin su wahwar qahiru fawqa ibadihi da irin irin su din da inna fawqahum qahirun inna ne a to in misali an ka ce su ne matsayin hujja to da Allah a yanzu da Allah yake magana kan annabi Musa ko da mutanen annabi Musa banu Isra'ila yake ce mashi waja'ilul ladina taba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamati waja'ilul ladina taba'uka zan sa waɗanda sun kabi ka fawqal ladina kafaru saman waɗanda sun kafirci ila yawmil qiyamati kuma zuwa tashar kiyama to kenan abinda ake nufi misali Allah madan in ka zo zaka ga su banu Isra'ila sai ka gansu wasu can sama wasu hayi bisa gare su balle kaga ba sama ake nufi ba fawqa kuma gashi fawqa an kai amfani da ita ba sama ake nufi na zarafi ba a'a matsayi ne ake nufi zai daga daraja mu na matsayi to wannan shi ma duk irin munafikan bakan duk irin wancan shi din ne saboda haka duka dai ga sunan dai sunan da yawa da irin annabi Allah ke faɗa ko wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamati wanda sun kaji tsoron Allah suna saman waɗanda sun haka fici a ranar kiyama kaga ba bisa gari su ake nufi za a gansu ba yawwa to kaga duk wannan ne fawqa din ne ba shi shi ma ba yana gwadin zuwa ga watan Allah madaukakin sarki yanzu sai an kai magana ai amintum min sama'i ko kuma rama da sawa a ce ai Allah bisa yake to sai mu yaya da sauran ayoyi da suke gwadin kuma Allah yana tare da sauran halitta ce da annan ƙasa kamar inda Allah yake faɗa wa huwa ma'akum aina ma kuntum shi Allah yana tare da ku duk inda kuke da irin wallahu ma'akum ko kaga kuma duk hadisa ce shi anan ƙasa Allah yake cewa duk yana tare da su da irin da yake ga annabi Musa ko yake ce mashi innani ma'akuma asma'u wa ara ni ina tare da ku kuma ina ji duk abin da yake gudana tsakanin ku da ku da shi Fir'auna da annabi Musa da annabi Haruna Allah yake ga haka din innani ma'akuma ina tare da ku kuma nan ƙasa ko da kuma irin da shi kane a ko yake Allah kira annabi Musa a gurin bishiya ko ya Musa inni ana Allah la ilaha illa ana kuma nan ƙasa ba sama da shi ba da irin su ayar da Allah ke faɗa wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna yana magana ga mara lafiya Allah yake cewa wa nahnu mu aqrabu ilayhi mu ne mafi kusanci zuwa ga shi wannan mara lafiya din minkum bisa ga ku masu jinya tai amma walakin la tubsiruna sai dai ba ku gani ne ku sani ba sannan da irin wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wanda shi ma kai ne malam ya isharar zuwa ga wannan ayan ko cewa Allah ya ce wa nahnu mu aqrabu ilayhi mu ne mafi kusanci zuwa ga bawa bisa ga halitta kenan min hablil waridi bisa ga jijiyar wayan shi ka gani da irin ayat da Allah ke faɗa cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun idan bayi na sun ka tambaye ka dangane da to ina kusa da su ba kuma duk nan kasa suke su bayan nan fa da irin da Allah ke faɗa fa ayna ma tuwallu fa samma wajhullahi duk inda kun ka fuskanta Allah yana nan kuma nan kasa fa in ka fuskanci gabas ko kudu to kana tare da ubangiji mu dauke sarki da irin su alamtar annallahi alam ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wanda Allah yake cewa ma yakunu min najwa thalathatin ganawa ba ta kasancewa daga waɗansu mutane guda uku illa huwa rabi'uhum face shi Allah shi na hudun su wala khamsatin ko kuma watan mutum biyar illa huwa sadisun face Allah shi ne shida din su anan kasa goma wala adana min zalika ko kasa da haka wala akasar ko ma fiye da haka illa huwa ma'ahum face shi Allah yana tare da su aina ma'akanu duk inda suke saboda haka kenan ashe yanda Allah ya faɗi cewa da ta kan al'arshi ka bashi haka nan ba wani ƙarin bayani nan da kuma ba sai ka ce bi zati yi ba nan kuma da yace wa ma'akum aina bakun shi kaka ce bi zatihi can ba a ce bi zatihi ba wajen alal ashi tawadin nan shi ma ma'akum shi ma ba sai ka ce bi zatihi ba shikenan saboda haka kaga wannan dole haka in ka ce kuma dole ka ce a'a Allah to can sama yake to waɗanda ayoyin kai a rasuwa in ka ce ai wa ma'akum ai abin da aka nemi akun din bi ilmi hidin to shi ma tawili ne ba cewa bi ilmi hidin nan ka ce bi ilmi shi ma tawili ne kai ba ainihin ai alqur'ani ne ai faɗi haka nan din ba kaga ashe kenan a bashi haka nan dai ubangiji madaukakin sarki ba a kibance shi da wuri shi ya girma da ta Allah da a kibance Allah da wuri daya a ce wuri kaza yake subhanahu wataala saboda haka dai duka dai waɗannan karatu ne dai wannan dai mai yawa kamar yadda nake faɗa cewa a wato wanda an ka bi su dai duk karatu ne wanda yake mai faɗin gaske saka ji suna ne ko a hadisai suna nan da yawa waɗanda duk malamai suke ta magana kan irin haka nan ko kamar irin hadisin nan da muslim ya ruwaita ko wanda yake faɗa cewa yana cewa Allahumma antal awwalu fa laysa qablaka shay'un wa antal akhiru fa laysa ba'daka shay'un wa antal zahiru fa laysa fawqa shay'un wa antal batinu fa laysa dunaka shay'un wanda al-hafizul bayhaqi al-imam al-bayhaqi kenan a cikin littafin nashi na al-asma' was sifatu yayi magana sai ya ce istadalla ba'du ashabina yace sashin watan sahabban mu shafi'awa kenan yace sun kafa dalili bi hadal hadisi da wannan hadisi din an nafiyil makani anillahi ta'ala daga kore wuri da bigire ga Allah madaukakin sarki don haka sai yace fa idza lam yakun faqu shay'un to in dai ba wani abu saman Allah wala dunahu ko kuma kasa gare shi shay'un matukar dai babu wani abu to lam yakun fi makanin kenan bai zama ku ga wuri ba kaga in dai har ga wuri Allah ke yanzu misali sai an ga ce ai bisa al'arshi yake subhanahu wata'ala to kenan sauran halitta da kasa ga shi kake kenan akwai kasa gare shi kenan kuma ga hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa anta law anta law falasa baraka anta zahir anta batin falasa duka shi gashi da shi ne ma'ana da din to kaga wannan shine al-Imam Ibrahim yake faɗa haka ne saboda haka dai kuma kamar yadda muka faɗa wancan magana ta shi Ibn Hajar al-Asqalani ta cewa wannan hadisin da yake magana cewa duk wanda yake yin sallah kada ya yi tofi a gaban alƙibla shi saboda yana ganawa da ubangiji ko ya ce fihi raddu ala man za'ama annahu adrashi bi zati yana cikin fatihul bari mutai duba zai samu daidai sharhin wannan hadisi din to saboda haka wannan aqida ta aqida ce ta mujassimai mai da Allah jiki kuma asulinta duk ita ce aqida fir'auna da ba wani bambanci tunda shi fir'auna kaga abin da yake tunani ayi shi Allah madaukin sarki ayi sama yake shi yasa kaje yake ce ma watan wazir nashi hamana ko yake ce mashi wai ya gina mashi dogon gini don ya je sama ya zo ya gano Allah na annabi Musa yana ganin ma annabi Musa ƙarya ce kaga shi annabi Musa ba shi ya ce ma Fir'auna ai Allah yana bisa ba amma kawai sai tinka ne yasa shi maka kaga ashe kai zaka riki ya ka zo kai tsayin ka ce Allah sama yake dan galgal wal iyaz billahi har zaka ji ma hadda hakikatan suka sanya ko istawala sai a ce hakikatan ko kuma an kawo irin waɗannan gaban da suka jingina ga Allah hannu da kawai a ce kuma hakikatan wannan dukkan su ba su da asuli a sunna babu wani hadisi wanda ya zo da wannan kalma ta hakikatan ko kuma bai zata yi dinnan dukkan su gaba ɗaya wannan ba shi bane shi yasa kaga annabi Musa gaba ɗaya duk magana da tattauna da sun kai da shi da Fir'auna annabi Musa bai ce mai Allah yana bisa ba ko alama ya tambaye shi da yawa ne ubangiji ya ce mai rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinina ko haka ya ga mashi wata kuma can gaba kuma ya ce mashi rabbukum wa rabbu abaikum al awwalina a gaba yace mashi ko duka dai su ne dai rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqiluna to saboda haka dai ubangiji madaukakin sarki wato ya ke watan shi malin jayi ne bisa ga duk halitta tai baki da shi saka ga masu yin tawilin ma bayanin kan tawilin yana da fadi kwarai da gaske an ga ce za a yi ne shi ma dai don haka shi yasa kaga dai kalmar nan ta bi za ta yi dai akwai zahabi shamsuddin zahabi ko yana da cikin littafin shi na na al'ulu din nashi kaga da ya ambaci magana nan ta Yahya ibn Umar ko Yahya ibn Ammar abin da yake faɗa da ya kawo magana da yace naqulu huwa bi naqulu huwa bi zatihi alal arshi wa ilmuhu muhidun bi kulli shay'in sai shi zahabi yace qauluka bi zatihi min kisika yace cewa bi zatihi din da yace to wannan daga jikarka ka dauko shi daga buhunka ka dauko shi ba bai zo a sunna ba haka zahabi ya faɗa a cikin al'ulu to saboda haka dai wannan ne magana bi zatihi din nan babu nassi na hadisi wanda ya zo ya ce Allah ya nabi sa shi bi zatihi babu hadisi babu aya ta alkur'ani saboda haka wannan dai dole ne a kiyaye don kar a jingina ma Allah subhanahu wataala abin da bai dace da matsayin shi ba subhanahu wataala saboda haka dai wannan magana ta shi malam mai risala wa annahu fa'ashi majid bi zati dinnan kawai in wani abu ne kawai ka bashi nan wa annahu shi ubangiji fauka arshi ya daidaita daga arshi ne almajid mai girma kuma sai ka ce daidaita wadda ta dace da shi kenan sai ka huta ba ta'wili shi kenan kurun ba wani ba ba yanayin watan yin bayani da ka nufi in ce ko ka yi ta'awili me aka nufi da arshi din me aka nufi da istiwa din shikenan kuma aka ce ma kalmar nan fauka arshi din nan ne duka ma babu ba inda yaso ko ayoyin alqur'ani alal arshi suka cewa ba fauka ba fauka suke cewa ba to wannan dai duka shine wannan abun da shi malam yake magana anan to shine ma'anar cewa wannan da muka kawo din cewa wa annahu shi ubangiji fauka arshi majidi ya watan ya daidaita bisa ga arshin shi almajidi mai girma sannan wa shi ubangiji fi kulli makanin bi ilmihi yana da sanin shi a cikin kowane wuri yana sanin da komai ba wanda bai sani ba kuma khalaqal insana ya halicci mutum wa ya alama ya san ma tuwasu bihi nafsu abinda dai ne take mashi waswasi da shiya wa huwa aqrabu ilayhi kuma shine mafi kusanci gare shi min hablil waridi daga jijiyar wayan shi wanda dun basa shi ko baki daya to shine shi yasa ya ci gaba da cewa can walahul asmaul husna was sifatul ula lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi yace ta'ala ubangiji ya girmama ya daukaka an takuna sifatuhu makhluqatan sifofi ne su zamo halitta Allah ya girmama a ce sifa shi halitta ce sannan wa asma'uhu muhdathatan kuma sunaye ne su zamo farari to ubangiji ya girma da haka din yace kuma kallama Musa ubangiji ya magana da annabi Musa bi kalamihi da zance ne allazi huwa sifatu zatihi wanda yake shine na sifar zatin shi subhanahu wataala saboda haka la khalqun shi wannan zance nashi ba halitta bane min khalqi daga halitta ta ba shi yasa alqur'ani ba halitta bane zance ne na Allah sannan wata jallalil jibali ubangiji yayi tajalli ga dutsi fasara da kansa ya zama da dakake zama gari min jalalihi saboda buwaya ta Allah subhanahu wataala wai ma'ana shine lokacin da Annabi Musa ya nemi cewa yana so ya ga Allah subhanahu wataala Allah Allah madaki ziki gwada mace a ba za ka iya gani na ba amma walakin unzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbu wajil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sadiqa to shine ka ishara zuwa gare shi da Allah malamai suna cewa aka bayyana da hasken zati ga shi dutsin kamar tsinin allura kadan sai ga dutsin ya zama gari Annabi Musa ya fadi ya su mashi ma ko to shi ne yake isharar cewa wata jallajin jabali ubangiji ya kusanta ga dutsi ya ta jalli ga dutsi fasara dakkan su ya zamo gari ya jindike min jalali saboda buwayar shi sannan wa annal qur'ana ko mutun yayi imani ya tabbatar da cewa lalle alqur'ani kalamallahi zance ne na Allah laysa bi makhluqin ba abun halitta bane shi alqur'anin nan fa ya bi da balle ko ya halaka ma'ana wata rana a ce gashi ya mutu ya kare wala sifatan kuma shi alqur'anin nan ba wata sifa ce li makhluqin ga wani abun halitta ba fa yan fa da balle ko ya kare don kaga in sifa ce ta wani abun halitta durar da ita wannan halitta ta mutu ai kaga ita ma sifa sai ta kare ku yawwa to shi din ne tun da yanzu misali an ka ce wannan mutum ne mai kyauta sai an ka ce ya rasu to kaga mai kyauta ta kare kinan da shi kinan ba kare ta saboda me saboda ya rasu mai yinta din to saboda haka alqur'ani shi kuma ba ba wai sifa ce ta wani abun halitta ba sifa ce ta Allah wanda yake shi ba wani abun halitta bane shi ya wanda za a ce gashi halitta ce balle ko ya kare shine wala sifata shi Allah ba wata sifa bace ba shi alqurani wala sifata lil makhluqin ba sifa ce ta wani abu halitta ba fayan fada balle ko ya kare sannan sai ce wal imanu bil qadari haka nan yana daga cikin abin da wajibi ga mutum yayin imani ya kudurce a zuciyar shi shine wal iman da yin imani bil qadari da ya kaddara khairihi ta alkhairin ta wa sharrihi da kuma mara kyau din ta ko ta alkhairi ce ta sabe ko da sharri ce shikenan kai da Allah ya kawo shikenan huluhi mai zaƙinta ta wa murrihi da mai dacin ta duka ka yadda Allah ne ya kawo maka wannan shikenan yau kamar da shi wake faɗa kun a diwani idza kana talaka daru min malikin mulki fasiyanu indi ma yasuru wa ma yurki yace shi da kaddarori daga Allah mallakin mulki ne ce duk daidai ne da masu sa farin ciki da masu sa kuka ce duk su tafi ba komai to ka gani saboda haka to shine iman da kaddara mai kyau da mara kyau sannan wa kullu zalika mutun ya san cewa dukkan waɗannan kaddara mai kyau kuma mara kyau kada kaddarahu Allah ya iman da cewa Allah ne ya kaddara su rabbuna ubangijinmu sannan maqadirul umuri wurin kaddara al'amura baki daya biyadihi suna ga Allah subhanahu wataala wa masdaruha magangar kaddarori na Allah kuma an qada'ihi daga hukuncin shi ne in hukunta abin zai faru to shine sai ya faru sannan shi Allah dinnan alima ubangiji ya san kullu shay'in dukkan komai qabla kaunihi gabanin kasancewa tai don haka fajara sai wannan abin ya gudana ala qadrihi bisa ga kaddarawa tai duk abin da zai gudana sai da kaddarawa ne sai Allah madauke sarki sannan abin yake yiwuwa sannan la yakunu min ibadihi qaulun wani zance bai kasancewa daga bayan shi wala amalin ko aiki illa wa qarqadahu face sai Allah ya hukunta abin zai faru ne wasa baka ilmuhu bihi kuma ilimi ne ya riga da shi abin tun kamin ka yi shi Allah ya san zaka yi din shikenan sai ce ala kusawara ku ji lalle haka ya alamu man khalaqa ubangiji ya san duk abin da ya halitta wa huwa al-latif kuma shi Allah mai taushin baiwa ne shi al-khabir kuma wanda yake masani ne dukkan komai baki daya sai kawo ayat alqur'ani wacce ta tabbata da haka din sannan ya ce yudillu man yasha ubangiji yana batar da wanda ya so fa yakhzuluhu sai ya tabar da shi ya bi adlihi kuma da adalcin shi waya hadi man yasha sai kuma ya shirya da wanda ya so fa yuwaffiquhu sai ya datar da shi bi fadlihi da falalashi saboda haka idan Allah madaukakin sarki ya shirya da mutum bai wace ya bashi falalatin in kuma ya batar da mutum kuma kuma adalci ne har yanzu ne don me saboda kai matsayin bawa ne yanda ya so zai yi da kai ko kai kan kama da abbawan kai ma kana yin yadda ka so da kayayyakinka kana ɗauko kajinka ka yanka waccan ka saki waccan ne ko ba ka da laifi waccan da ka yanka ka kashe ba a rubuta maka zunubi ko ɗaya saboda kayanka ne wanda ka saki kuma ba ita ba a cewa kayan da yi me yasa ka sake ta saboda me saboda kayanka ne to haka Allah madaukakin sarki shi ma inda duk zai halitta halitta ta baki da duk ya dauke su ya sanya su ta baki daya to bai zalunce su ba adalci ne saboda bayan shi ne yanda yaso zai yi da su to shine malai yudullu man yasha yana batar da wanda yaso fa yakhzulu sai ya tabbata shi bi adalci da adalcin shi waya hadi man yasha yana shirye da wanda yaso fa yuwaffiqu sai ya rata da shi bi fadlihi da fadlishi don haka fa kullun kowanne daga cikin halitta baki daya muyassarun abun sauƙaƙewa ne bi tasirihi da sauƙaƙewa ta Allah madaukakin sarki ila ma sabaka min ilmihi zuwa ga abin da ya riga na cikin ilimin Allah wa qadrihi da kuma kaddarawa tai min shaqi na daga mara arziki aw sa'idin ko mai arziki wai ma'ana shine kowanne sai Allah ya sauƙaƙe mashi zuwa ga abin da an kai shi don shi din kai mai aiki na ƙware wanda Allah ya ba shari'a shikenan duk wani aiki na Allah na biyayya ga Allah baka jin wahala tai baka jin wahala sallah azumi zakka in kana da wadata aiki naci da sauran duk abubuwa baki ɗaya ne ibada sai ka zama baki ɗaya sai Allah ya sauƙaƙe maka su baka jin wahalar su shi kuma wanda bataccin ne da ma shi kuma duk wani aiki na saban Allah komi wahala ta sai ka bai damu da shi bai jin waya ta sai ta yi ta aikatawa to shine ma'anar fa kullun kowanne mai sarwa ban sauƙi wani bi sai sirri da sauƙaƙewa ta shi Allah ila ma sabaka zuwa ga abin da ya riga min ilimi na daga ilimin shi Allah madaukakin sarki wa qadrihi da kuma kaddarawa ta min shaqiyin daga mara arziki aw sa'idin kuma arziki Allah ya kare mu daga rashin arziki sai ce ta'ala ubangiji ya daukaka an ya kuna fi mulki ma la yuridu abinda baya nufi ya kasance cikin mulkin shi ma'ana shi Allah mai nufi ne shi ya sai ya nufi abu abu yake yiwa aw ya kuna li ahadin an huginan sai ka ce aw ya kunu ginan aw ya kuna ginan ko kuma wadatuwa ta kasance li ahadin ga wani daya an hu daga barin Allah wai a ce ga wani wannan mutum ya wadata baya da bukata ga Allah wannan mutumin ko wanda ne ba a yi shi ba ko shi kan ce ba a yi ta ba wanda zai ce ita ta wadata ba ta da bukata komai ga Allah subhanahu wataala ko alama ubangiji ya girma da haka sai ce au yakuna khaliqun ubangiji ya girma ko kuma wani mai halitta ya zamo li shay'in ga wani abu a ce ga wani abu amma wani mutum ya halice shi ko wata halitta ta halice wanda ba Allah ba sai ce illa huwa ba wanda ya halice sai shi Allah rabbul ibadi ubangijin bayi wa rabbu a'malihim kuma ubangijin ayyukan su bayi din wal muqaddir kuma shine mai kaddarawa li harakatihim da ga ainihin mumutsa su bayi din wa ajalihim da kuma ajalolansu to wannan ne kuma shine karshen wannan din da muka yi magana cewa cewa dama waɗanda sifofin gaba ɗayan guda uku ɗin ya kasa su ne a kashi uku da wanda yake wajibi ga Allah maɗaukin sarki da kuma waɗanda suke korarru ga Allah maɗaukin sarki to yanzu na waɗanda awajibai ɗin sifofi ne waɗanda awajibai muka yanzu bakin nan sun ka ƙari ɗin yanzu daidai wannan alba'isu ɗin da zama tashi alba'isu rusul ilaihim ɗin nan har zuwa ƙarshe shi kuma to shine wanda yake magana shi kuma akan abin da yake ja'izi aljaiz cikin haƙƙin Allah subhanahu wataala to in mun ka dawo halka mata gaba za mu tashi gare shi yau halka ta mu ta yi tsawo saboda ganin wadan mu kai ƙarshen karatun dan saboda wancan bayanin zai dan ja mana lokaci to muna fatan Allah mana jagora Allah ya ƙara haka kamar zuka ta mai ƙara shirya ta mu zuwa ga hanya madaidaiciya albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqi wal haqi wal hadi ila siratil mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين